ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 23 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 11 ga watan oktoba shekara ta 2009 wannan shine kasar na 113 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi in jama'a ba su manta ba mun shiga bayanai dangane da al'amarin kiran sallah a musulunci don kasancewa ashe addinin musulunci ba addini ne na 'yan gargajiya ba akan mutum ya tsufa duniya ba ce da shi shikenan ya je naɗa kan shi zama labani ya rinka kiran sallah al'amarin addinin musulunci kowace gaba sai an tsaya an koya an iya an gwada an tabbatar cewa abin daidai ne kamar yadda ainihin malamai suka bayyana shi a ƙarƙashin ainihin wato fassara ta alƙur'ani da hadisi wadda take daidai ce don haka duk mutumin da yake so ya kira sallah to ya je koya amma mafi ƙaranci shine kowa ya tabbatar da cewa ya iya ikama domin ita ikama ba a bace wadda za a ce sai in za a yi sallar jam'i ne kaɗai kai za ka yi ba ko kai kaɗai za ka yi sallah za ka yi ikama hatta mazhabin da aka ɗora matan Najeriya a kai ba daidai bane cewa mata ba sa yin iqama a sallah wannan karatun ba shi da asali a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam mata ba su yi iqama a cikin sallah kamar yadda maza suke yi al-imam al-baihaqi ya rawaito daga as-sayyida Aisha tana tayar da iqama al-imam Abubakar ibn Abi Shayba ma ya rawaito dan haka mata suna tayar da iqama a sallah to sai kowa ya je ya ga shin ya iya tayar da iqama wadda daga cikin kurakuran da jiya muka dan tsahirta ba mu fitar da irin mahani da mutane ainihin wato suke a cikin kiran sallah da ikama ba akwai sauya haruffa misali wurin da ba a ce Allahu akbar Allahu akbar wasu suna ainihin jan wannan madda ta wuce ainihin tabi'a a ce Allah sai a ja ta sai ta zama an yi tamfait wannan ba daidai ba ne ko kuma wannan ainihin alif ta farko sai a mai da ita ta istifhami a mata madda a ce Allahu akbar ma'ana yanzu ana cewa shin Allah ne ko mai girma Allahu akbar a fillahi shakkun kamar irin wannan ce shin Allah ne ko mai girma to dole ne mutane a je a koya jama'a sannan wajen huruf kun ga mutane hayya ake cewa ha ha ha saɓe ne ko ha ƙarami ba ha ba ba hayya ma ba ha ba ha hayya ala sala hayya ala sala ba hayyi ba kuma ba hayyi ba hayya hayya hayya ala sala hayya ala sala to wajen iqama galibi kurakuran da aka fi akan dalin din nan ne inda ake cewa qabdi qamatis salatu qabdi ba kaddi ba ne kadi kamatis salatu kadi kamatis sala to waɗannan suna ɗaya daga ciki ko kuma kaɗan daga cikin kurakuran da muke fatar jama'a su yi ƙoƙari ainihin su gyara ni da abin da nake ba da shawara malamai su san muhimmancin kiran sallah da iƙama ya kai a ware mishi aji na musamman ko makaranta ta musamman a rinka samun lokaci da za a rinka darraba ana karantar da mutane ana samar da makara wato masana kiran sallah da masana ƙwararru a kan ikama jama'a domin wata sha'ira ce daga cikin sha'airul islam inda musulunci ba babu ainihin addinin da yake da ita allah madaukakin sarki ya taimake mu to a yau za mu tasha inda al'imam al-bukhari yake ainihin cewa babu ma yaqulu idza sami'a al-munadi babin da ke bayani abin da musulmi ko mai saurare zai faɗi idan ya ji labari yana kiran sallah wato sai an yi haƙuri jama'a da yake ƙasar tamu tarbiyyar shehu Usman ce don haka karatuttukan namu dole suna tafiya da bayyana abin da yake daidai da kuma bayyana abubuwan da suke kurakurai dangane da abin da ya shafi kurakuran da mutane suka kirkiro a cikin babin kiran sallah shine yin shuru a lokacin da ake kiran sallah sai ka jin ana kiran sallah mutane sun yi shuru sai san baladan ya ce la ilaha illallah sai su ce wahdahu la sharika lahu ko muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'a tsarin kiran sallah duk abin da ladan yake faɗi za ka faɗi sai in ya zo hayya ala sala za mu zo mu ji sai kai kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah haka idan ya zo as-salatu khairun minan nawm kana sai ka ce as-salatu khairun minan nawm aflahta wa bararta wa menene wa menene wannan bai tabbata ba al-imamu abubakar ibn sunni shi ya ruwaito da isnadi da'ifi a cikin littafin shi mai suna amalul yawm wal laila ba su inganta ba waɗannan abubuwan sannan sai wajen iqama qad qamati salatu qad qamati sala ba za a ce aqama Allahu wa adamaha ba wannan hadisi da'ifi ne riwaya shaharu ibn haushab هو اشتهر بالضعف dan haka ba hadisi ne sahihi ba dan haka san da yake cewa qad qamati salatu qad qamati sala kai ma zaka ce qad qamati salatu qad qamati sala to daga cikin kurakuran da ke faruwa a wajen iqama da mai iqama ya fara cewa Allahu akbar Allahu akbar sai kaji jama'a sun yi shiru ashhadu an la ilaha illallah sai kaji sun ce sallallahu alaihi wasallam wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasulullah sai sallallahu alaihi wasallam sun yace hayya ala sala sai su shiru hayya ala sala sai su shiru har a tafi la ilaha illallah sai su ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka ce ba daidai ba ne sai a ce muhammadu rasulullah ne ba daidai ba a kun kawo ta a wurin da bai kamata a kawo ta ba ne dan haka lallai ne jama'a ayi abin da yake daidai to Imam Bukhari yace babu ma yaqulu idza sami'a al-munadi babin da ke bayani abin da ladan zai faɗi menene ya kamata wato babin da ke bayanin abin da mai sauraron ladani ko mai kiran sallah zai faɗi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن أبي يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أبو سعيد الخدري يتي من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي idan kuka ji madani sai ku faɗi duk irin abin da yake faɗi haka yace faqulu misla ma ya ƙulu duk abin da yake faɗi shi za ku faɗi to wannan yana daga cikin hadisan da suka zo da umumi za mu samu hadisin da zai zo gaba da riwayar shi da za mu zo mai ishara ta cikin sahihu muslim da wasu littafai ita ce za ta bayyana banda wurin hayya alal sala hayya alal fala da ainihin makamantansu su ne nan kawai ba za ka faɗi abin da labani yake faɗi ba قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع سمع معاوية يوما عيسى بن طلحة تابعيني يتي وترانا يا أبو سيدنا معاوية ألا مدعوك تنسيك قال مش يرضى فقال مثله سيف الدكتور أبندا ما باني يكي فدي إلى قوله حرز عند لا يكي وأشهد أن محمد رسول الله duk gaba ɗaya tun daga farko har zuwa nan duk abin da ladan ya faɗi shi mu'awiya ya faɗi ina suka rabu da labani shine inda za mu zo mu ji wajen hayya alasala قال حدثنا إسحاق بن راوية قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه kun ga yadda imam al-bukhari ya bi malamai sa'o'in juna da abokan juna ya je karɓo karatu nan riwayar al-imamu ishaq dan rawiya abokin imamu ahmad bin hanbali eh ya ka samu fatoyinsu da ra'ayoyinsu sukan gamu ba dan komai ba saboda alaka da abota da ta zo ta haɗu a tsakaninsu ba dan komai ba saboda da'awa idan te ɗaya sai ka ga fatoyin suna tafiya ɗaya manufofin sun yi ɗaya to sai kuma ya zama babu hasada a tsakanin malamai amma in har ka ji malamin sunna yana ce maka kuma kar ka je ka ɗauki karatu wurin wani malamin sunna to akwai matsala ko dai wannan malamin sunnan da gaske ike yi ya san cewa wancan ba malamin sunna ba ne ma'ana ya ne maka tsoron kaka faɗa hannun wanda yake ɗan bid'a ne amma yake maganar sunna ko kuma mahassadi ne shi wanda ke ce maka ɗin karkaje amma ba haka ba malaman farko kamar yadda na faɗa mana shekaran jiya ko jiya muna karatun sunan tirmidhi idan kai karatun hadisi wurin malami sai ka ce mishi ana gafarta malam yanzu wannan hadisin da ka bani ko akwai wani wanda yake da irin wannan hadisin da wata hanyar sai shi malamin ya ce eh ka tafi hijaz ka tafi madina ka tafi kasar makka ka tafi kasar dimash ka je kasar azerbaijan za ka samu malam wani tare muka yi karatu da shi amma ko a lokacin shi na je na ga wasu isnadoji waɗanda ya koyo su daga wasu ƙasashe in ka je sai ka ce ai akar makallahu wani abokinka ne da kuka yi karatu tare da na ɗauki karatu wurin shi na nemi ƙarin bayani shine ya turo ni wurinka sai ya ce maraba abin da ya faru kenan tsakanin imam shafi'i da imam malik da al'imamu abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair al-humaidi mutumin kasar makka ne to ya zo madina ya yi karatu sai suka haɗu da imam malik a wurin malamai ɗaya da ya tashi sai koma makka sai zama shine babban malamin kasar makka na hadisi imam shafi'i ya zo madina wurin imam malik ya karatu sai kuma ya ce ala gafata malam ina son ƙarin ilimi ma'ana ya taho wurin ya karatu a wurin humaidi sai ce ina son in je in yi ƙarin ilimi a wurin imam malik kuma imam malik baya sauraron ɗalibai sai ya ga takarda daga wurin amintacce shine imam abu al-humaidi ya rubuta takarda ya bai wa shafi'i ya ce gashi nan ka kai wa imam malik imam malik ya ɗauki takarda ya rubuta sai wa ya karanta sai wa imam shafi'i ya izini ya karatu a wurin shi ma'ana babu abin da zai rage ka da daraja idan ka tafi ka je ka gano wasu ilmomi sai ka zo ka samu ɗalibai sai ka rinka tura su su je siyo su je siyo babu ganin abin da yan uwan mai rabawa suke kenan shekara talatin da ta wuce a jami'ar islamiyya na sha baku wannan labarin jama'a ba ina gaya muku ne don ungwane ku ko hausawa a'a ghibba ce in ka gano alheri kana son ya zo wajenka yayin da a nan arewacin najeriya shekaru ashirin da suka wuce ni na san mutumin da in aka samu jami'ar islamiyya shi ake turo wa admission in aka turo mishi admission saboda keta yana bakin ciki sai aje admission din sai bayan wata takwas ko wata shida duk ɗaliban duniya sun je jami'ar islamiyya an saka su a strategic faculties a faculty na qur'ani na hadisi inda ɗalibai suka fi so su shiga sai ya gama cika tukuna kakaf sannan sai ɗaliban najeriya sai su isa bayan wata shida zarban malamin mu shi ya gano haka jama'a a gabana aka yi wannan rikicin a nan kano zarban ya gano me yasa ɗaliban ku duk shekara a makara suke zuwa yaushe za a ce ɗaliban najeriya duk shekara a'a ashe wani maƙetaci ne ake turawa admission ɗin su an amince da shi wai shi kuma yana bakin ciki yaya za a je a yau karatu a dawo bayan a wurin shi aka fara jin hadisi a wurin shi ake jin sunna a wurin shi kuma yanzu a zo ana ji a wurin wani saboda haka mafi yawancin ɗaliban najeriya 'yan arewa da ke tafiya jami'ar islamiyya a shekarun baya kulletu shari'a suke zuwa ita ko kulletu shari'a galibi ba a cika wato ba ta cika kwarjinin mutane suna shigarta ba don haka mutane sun fi son su shiga kulliyatul hadisi sharif kulliyatul qur'ani ga wanda ya haddace alqur'ani to kulliyatul shari'a kulliyatul lugha al-arabiyya kulliyatul da'wa wa usuluddin waɗannan salasu kulliyat ɗalibai ba su cika armashin su ba to sai zama mafi yawancin ɗaliban Najeriya yan arewa kulliyatul shari'a suke shiga me yake faruwa an ɗauke ka an baka admission an rubuta maka ka cancanta kulliyatul hadisi sharif sai aka turo wurin wane shine amini shine wakili shi kuma sai ya aje sai bayan wata shida sai ya aika maka sai ga ɗalibin Najeriya hajaran majaran ya tafi Lagos a Wall Street yana neman ina ne ofishin ambasadan Saudiya ya tafi yana neman Federal Minister of Education kafin ya gama waɗannan abubuwan wata guda yayi ko kaza kaza sai zama bayan wata shida ko wata bakwai sannan ɗalibin Najeriya sai ya isa sai ce to shikenan shiga can in ya je nan din ma hajaran majaran zai shiga ya rage saura wata uku a shiga aji biyu kai ka zo ranar da zarban ya gano wannan abin mun yi sallan magariba a kano ya gano sai da ya buɗe baki ya wannan mutum ya allah ya isa ya ce rayuwata daga cikin ƙasashen da nake alfahari ina yaɗa suna ina da ɗalibai ita ce najeriya kuma duk Najeriya ba wanda na amincewa tun da na shigo kasar sai kai ashe kai kuma ba irin manufan mu daya ba Zarban mutumin alheri yana kaunar mutane kai sai da ta kai Zarban in aka zo za a rufe daura saboda yadda yake kaunar mu sai ya ce mu rubuta mishi jawabi da Hausa da ajamanci da ajamanci har wata mun rubuta mishi kadangare zai ce kadangare yana kaunar mu ko yanzu ka je zarban kana zuwa da ka je zai ce ai kai na shaida ka kai ka baka ba kai ka baka ba kai ka baka ba ka baka ba misali bare na gani na yace a albanin hadisi ya zama albanin kwamfuta ko haka mutum ne mai raha mai wasa da dariya yana kaunar mu amma sai zama mu kuma muna da gilli a junan mu wallahi ɗaliban najeriya sai da aka cire wannan mutum sannan suka samu sararawa ɗazu mun tashi karatu ne yake tambaya ta jiya mun karanta hadisin qutaybah ibn sa'id imam al-bukhari yace haddathana qutaybah ibn sa'id akan shi muka kwana kuma hadisin qutaybah ibn sa'id shine hadisin farko da tirmidhi ya karanto sai ce yaya akai bukhari malamin tirmidhi ne kuma bukhari almajirin qutaybah ibn sa'id kuma tirmidhi ma almajirin qutaybah ibn sa'id sai nace malaman farko ai su ba su da hasada ma'ana bukhari ya je karatu wurin qutaybah ibn sa'id wani dalibi ya taso sai ce kai ma je ka inda na ɗibo alheri kai ma je ka su ba ruwan su ba abin da ya shafe su jama'a ko kun fahimta jama'a malam ja'far lokacin da ya tafi ne musu tafsiri a maiduguri da ya hango alheri sai ce a dauki daura a dan kai ko da wata kaza ko shekara kaza a je a yi a maiduguri ga su da zankame da mahaddata alqur'ani a shekarar sai da aka samu ɗalibai a maiduguri waɗanda suka ci daura ba a taɓa samu a tarihin daura ta duniya ba to da sai da aka samu ɗalibai guda goma sha takwas suka yi bracket dukkansu kowa ya samu excellent shine mumtaz mutum goma sha takwas duk duniya ba a taɓa samun wannan a tarihin daura ba sannan kuma su sha takwas ɗin nan duk mahaddata alƙur'ani ne haka ya shiga ya fita tsakanin indimi da zarban da menene da menene sai da aka je aka kai ɗaliban nan jami'ar islamiyya abin da muke so kenan ahli sunna karka taso Allah ya maka baiwa ka rinka kokarin dakila na ƙasa na ƙasan ya taso ya fika mana in ya fika ya fika ne ne for islam ya fika ne dan ya je ya da musulunci sai ka ce alhamdulillah ma'ana bulo ne ana daukan bidiyo sai aka samu wani katon ɗalibi sai ya ce bari in ɗauki biyar ina cewa rage muku aiki kuma ya taimake mu saboda haka jama'a kun ji malaman farko ba su da wannan hasadar gashi al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Ishaq ibn Rawiya yake Ishaq dan Rawiya ya ba mu hadisi kana yake haddathana Wahab ibn Jarir Wahab dan Jarir ya karantar da mu hadisi قال وهب يتي حدثنا هشام هشام يابا محديثي أن يحيى بدا يحيى نحوه كتن كتن وانتن حديثي دمو جمع كرانتاوا أدازو sai kuma kama yahaya yace amma kuma shi yahaya yace wa haddathani ba'd ikhwanina wasu daga cikin ƴan uwanmu sun ainihin wato bani hadisi annahu qala cewa shi malamin namu ya ce to sai ka duba wane ne malamin yahaya a can shine muhammad ibn ibrahim ibn al-harith cewa lamma qala hayya ala salah lokacin da labani ya ce hayya ala salah qala sai muawiya ya ce la haula wala quwwata illa billah babu ainihin dabara babu ƙarfi sai ga Allah wannan kalmomi na daga cikin kalmomin da a larabci kana da tasarrufi a kai a ƙa'ida idan la annafiya ta taso suna a gaba tana sa mishi nasba shi yasa zaka ga la ilaha la kitaba la taliba to amma idan ta zo ta maimaita kanta to kana da yancin ka canza wasalin duk yadda ka canza shi Allah so in dai ba kasara ka sa ba ba zai zama kuskure ba ma'ana zaka iya cewa la haula wala quwwata za kuma ka iya cewa la haulu wala quwwatu za kuma ka yi cewa la haulu wala quwwata ni yadda ka sarrafa yayi daidai insha Allah ta'ala ina fata an gane wa qala sai shi sayyidina muawiya yace haka za sami'na nabiyakum sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu haka muka ji annabin ku yana faɗi wannan da yace annabin ku ba wai yana barrantar da kanshi daga annabta annabi sallallahu alaihi wa sallama bane yana jan hankalin su ne zuwa ga cewa sako ne muka kawo daga annabin da kuma kun yarda da shi don haka ku dauki wannan dokar don haka jama'a kun ji idan ladan na kiran sallah duk abin da ya faɗi za ka faɗi sai in ya zo hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah Allah madaukakin sarki ya taimake mu babu du'a'i inda nida'i babu du'a'i inda nida'i babin da ke bayani a yin addu'a inda anan ai ba'dan nida'i bayan an gama kiran sallan kuma me za a faɗi waccan addu'o'i da muka ji da zaka yi zikirori duk zaka yi su ne sadda ake kiran sallah ko to yanzu an gama kiran sallah me ya kamata ka faɗi قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال babban sahabi jabiru dan abdullahi al-ansari yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qala hina yasma'u nida wanda ya faɗi wannan addu'a sabda ya ji kiran sallah hina anan ita ma tana nufin ba'da ma sami'a nida bayan ya ji kiran sallah sai ya ce اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة الله أكبر Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ceto daga cikin ainihin bayan da zai saka a cikin ceto Allah ya saka mu ciki Maza Allah ya ce wanda duk ya faɗi wannan addu'a bayan ya gama jin kiran sallah ya ce اللهم رب هذه الدعوة التامة يا الله يا أبنجد ونن الدعاء تككيا هكذا كفسر اللهم ما نت يا الله رب إتما يا ربي يا الله يا كيني أبنجد ونن كرا صلى لتكد البركة menene ake nufi da adda'awati tamma ma'ana cike da albarka cike da ma'ana cike da biyan bukata duk wanda ya ji kiran sallah jama'a zai gamsu don ana cewa hayya ala sala hayya ala fala taho sallah taho alheri ma'ana ba a ce maka taho zuwa ga wani abu wanda baka fahimci menene ake kiran ka ba yanzu misali in aka zo aka sa usur aka yi fito me aka ce baka san me aka ce ba amma sai aka ce hayya ala sala hayya alal falah to annan ne zaka zo ka ji ba da jimawa ba idan akwai matsala a cikin masallacin to a daidai wurin hayya alal falah ba za a ce hayya alal falah ba zaka ce sai a ɗauke kalmomin hayya alal falah sai a faɗi wasu abubuwa daban ko kuma an faɗi sai a marmaza a dawo da hannun alƙalami baya a nuna maka cewa a'a ga kuma akwai matsala za mu zo mu je insha Allah don haka kiran sallah kalmomi ne masu cike da albarka wasalatil qa'ima ya Allah kai ne ubangijin sallar da za a tsayar yanzu yanzu bayan kiran sallar nan ati muhammadan alwasilata wal fadila ka bawa muhammad alwasila alwasila annabi ya fassara da kanshi a cikin hadisin imamu ahmad da muslim yace baitun fil janna la tanbaghi li ahadin illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa ya ce wani gida ne na musamman a cikin aljanna don bawa kwaya ɗaya aka yi ai ko annabi bai faɗi ba kai kanka ya kamata ka fara tunanin waye don ka san Allah bai da kamar shi amma sai ce ina fatar ni ne da wannan gida ka ji su manzon Allah da tawali'u kenan sallallahu alaihi wasallam to in ba ma ba manzon Allah ba waye ma zai shiga wannan gidan ai sai shi tunda wannan gidan ma'ana ita kanta aljanna kowa yake gwagwarmaya ya shiga to sai ka ce a cikin aljanna kuma akwai wani gida na musamman an yi shi don wani mutum ne kwaya daya wanda ya fi kowa daraja a wurin Allah wannan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana in mun je gaisuwa ga manzon Allah ma dan sha sanyin da ke ciki na air condition da albarkar da ke ciki insha Allah wan sabila da kuma al sabila ita ce falala daraja da daukaka wa ba'athu maqaman mahmudan ya Allah ka tashe shi a wani matsayi abin yabo allazi wa'adtahu wanda kai mishi alkawari a cikin alqur'ani wanda Allah yake cewa wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka da daddare ka tashi ka rinka yin salloli waɗannan ƙari ne aka ɗora maka akan sauran salloli asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda idan kai haka tabbas ubangijinka zai tashe ka a matsayi abin yabo to abin cewa shin annabi yayi sallolin dare ko bai yi ba yayi to kuma Allah adili ne dan haka yanzu sai cikon alƙawari shi yasa ake cewa wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atahu ka tashe shi a matsayin da kai mishi alƙawari don alƙawarin shine in kai sallar dare za a kai ka wannan matsayin to annabi yayi sallar dare har sai da Aisha ta ce kafafun shi hakkun biri suke saboda tsayuwa manzo Allah bai koma yana sallah a zaune ba sai da manyan taka ta kama shi jiki ya nauyi tukuna tare da haka in yayye dan huta sai ya miƙe sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula eh kun ji wannan ainihin addu'a ya Allah ka tashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama matsayi wannan abin yabawa wanda kai mishi alƙawari to manzo Allah yake duk wanda ya mini wannan addu'a sabbi gama jin kiran sallah hannat lahu shafa'ati yawmal qiyamati ceto na ya tabbata gare shi a ranar alkiyama Allahu akbar jama'ar ahli sunna kun ji wannan addu'a wadda in baka iya ta ba yanzu kafin sallah asuba baka iya ta insha Allah ita ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta wannan addu'a bata wuce sadara ɗaya da rabi ba amma ka ji annabi ya ce in ka taimaka da yi mishi wannan addu'a sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuma ceton shi ya tabbata gare ka a ranar alkiyama Allahu akbar wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa ana yin wannan addu'a a duk sadda aka gama kiran sallah ko to amma imam muslim ya ruwaito hadisi kari akan wannan umarnin kuma kafin kai wannan addu'a sai ka yi cikakken salati sai ka yi cikakken salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim kamar yadda dai muka bayyana dogon salatin nan mai cike da as-salatul ibrahimi idan ka gama shi sai kai wannan addu'a to wannan addu'a kuma ya kamata ku san cewa an samu wasu hannaye na kasashen waje sun yi wasa da ita shine daga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe ta sai aka yi ta samun ƙari misali اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة إن جب الراديو كما سكا قارا قارا وادتوا من الجنة يجد قبج أصل والدرجة الرفيعة إن إتكنت بتتبت بجماعة ما لما يسكا مدرجة إيه ككرنت لتاسين تهفة الأهوى بين مالا مبارك فوري malamai sun tabbatar da cewa wannan wadarajatun rafi'a bata tabbata ba asali an shigar da ita ne sannan sai kuma wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtahu nan ma sai suka kara da innaka la tukhliful mi'ada ita kuma al-imam al-baihaqi ne ya ruwaito ta da isnadi da'ifi innaka la tukhliful mi'ada ita kuma bata halatta a kara ta ba to shehu usmanu allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin iya'u sunna da ya tashi sai ya rubuta addu'ar kamar yadda kuka ji da ƙarin innaka la tukhulful mi'ad kuma sai yake akhrajahul bukhari ma'ana malamai suka ce yadda ya haddace ta tare da wannan ƙari da bai tabbata ba sai ya rubuta ta haka kuma sai yake akhrajahul bukhari amma a yadda ta zo cikin bukharin gata domin bukhari ya rawaito wannan hadisi ne kawai wurare biyu daga wannan wuri lamba ta ɗari biyar da tamanin da tara sai lamba ta dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da biyu iyakar idda bukhari ya rawaito hadisin kenan a dukkan waɗannan wurare guda biyu kuma babu ƙarin innaka la tukhulful mi'ada dan haka jama'a bata tabbata ba ku karanta wannan littafi tuhfatul ahwazi da nake sharhin sunan tirmidhi da kuma takhriji da ta'aliqin ad-doktor Rabi'u Abdul Hadi al-Madkhali akan littafin qa'idatin jamila fi tawassul wal wasila da kuma littafin silsilatul ahadith as-sahiha duk waɗannan littafai malamai sun tsaya sun bayyana da takhrijin malam Hammad wanda ya akan littafin amal yawm wal laila amma na al-imamu an-nasa'i duk baki ɗaya malamai sun bayyana cewa waɗannan ƙare-ƙare ba su tabbata ba don haka a tsaya akan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar sai a yi ƙoƙari malaman islamiyya ku taimaka da karantar da yara da haddatar da su wannan addu'a a ce ita ce addu'ar da manzon Allah yake neman a rinka yi mishi jama'a mun gane duk alherin nan da manzon Allah ya kawo mana fa jama'a kun ji abin da yake neman mai mishi na biyu kuma fa qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba duk wanda aka ce dangin manzon Allah ne to ka kaunace shi idan ka kaunaci dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kai wa annabi wannan addu'ar shi kenan fa tukuncin da annabi yake neman kai mishi kenan duk alherin da ya zo da su yo jama'a ko da ana zuwa gidan mai ayi wa baki juye in an kira sallah ai ya kamata ka je kullum ai maka juye ka zo don kai wannan addu'a ko balle ba wani juye da zaka je ai maka ba wani cewa sai kai buroshi da zaran an gama kiran sallah ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin ko innaka Hamidum Majid sai ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta to wannan addu'ar an samu kuma wata addu'ar ita ce rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama nabiyan ko wa rasula wannan lafazi ya tabbata a cikin sahihu muslim malamai suka yawa in an yi wannan a kiran sallah daban sai wancan ayi a wani kiran sallah ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a addinin musulunci addinin zikiri ne kenan ko eh ashe mu ahli sunna muna yin zikiri eh akwai zikiri na wa alaikum salam wa rahmatullah na'am wanne a ina jin yana magana hadisin nan na mu'awiya ne cewa za ka bibiyi kalmomin da ko ku a ƙarshe yake nufi a ƙarshe a to gaskiya ba zan iya tunawa ba yanzu eh ba zan iya tunawa eh insha Allah zan duba eh a zan dai duba insha Allah ta'ala ai kun ga ina tambaya ta ce ko tunda ban tabbatar ba kan abin na wanne eh ko wannan din mutum ya rike ai alhamdulillah ina fata an gane babul istihami fil azani babun da ke bayani akan ƙuri'a a wajen kiran sallah shine yau in ladan ya kira sai a ce wallahi ladan an jima ni zan yi wannan ma ya ce wallahi ni zan yi wannan ma ya ce wallahi ni zan yi yanzu jama'an an kira sallah a ce buhun shinkafa ake bayarwa za ku bar waɗannan tsofaffi suna kiran sallah to ladan da ake samu ya fi buhun shinkafa shi ne imamin bukhari yake cewa babin da ke bayani akan hukuncin yin ƙuri'a a ce yau wane ne ta faɗo kai yau kan wane ta faɗo yau wane ne zai yi ba wai a bar mutum ɗaya ta yi ba wannan karu imamin bukhari yace an ba da labarin cewa anna qauman ikhtalafu fil azani أن أقواما اختلفوا في الأذان wasu mutane ne suka yi saɓani game da kiran sallah wannan yace shi zai yi wannan yace shi zai yi fa aqra bainahum sa'ad sai sa'ad dan abi wa qasim sai qur'a a tsakanin su wanda qur'a ta fada akan shi sai aka bashi izini yayi wannan ainihin wato asari al-imam tabarani da al-imam al-baihaqi da sa'id ibn mansur su suka ruwaito shi amma me yasa imam al-bukhari ya fara da cewa wa yuzkaru gashi kuma ba ba'ifi ba saboda ya ruwaito shi da ma'ana ne imam al-bukhari in ya ruwaito asari wanda ba hadisi ba da ma'ana yakan isbarin shi da cewa wa yuzkaru wa hukiya wa qila domin asalin kissa ta faru a kadisiya ne kadisiya wani babban gari ne ainihin a kasar iraki wanda kowa yana da masaniyar tarihin fadan da aka yi da farisawa da ainihin wato sahabbai a wannan wuri to sa'ad dama shine kwamandan to sai aka zo za a yi sallah sai zama wannan yace shi zai kira wannan yace shi zai kira wannan yace shi zai kira sai sa'adu ya ƙuri'a a tsakaninsu za mu zo mu tattauna dangane da al'amarin da ya shafi ƙuri'a insha Allah قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال babban sahabi abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i da mutane sun san alheran da ke cikin kiran sallah ma lafazi ne na umumi to sai ka dubi dilalatul iqtirani hadisin me yake magana akai alheri yake magana sai ka ce da a ce mutane sun san tarin alheri da tarin laba da irin tarin darajar da mai kiran sallah yake samu wa saffil awwal da sahun farko da mutane sun san darajar tsayawa a sahun farko sun manan yajidu sai suka taho ba su samu damar su kiran sallah ba sai suka taho ba su samu damar shiga sahun farko ba illa an yastahimu alaihi sai in an yi musu ƙuri'a akan kiran sallah ko akan sahun farko lastahamu to da sun yadda an yi ainihin ƙuri'a din walau ya'lamuna ma fi tahjiri manzo Allah yake da mutane sun san irin naban da ke ga yin sallah da wuri at-tahjir shine da zarar rana ta yi zawali da mutane sun san irin ladan da ake samu in aka yi sallah da wuri lastabaqu ilaihi da sun yi gaggawa sun taho zuwa ga yin sallah da wuri walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi ba a ce mutane sun san irin yawan ladan da ke ga sallar isha da sallar asuba idan aka yi su a cikin jam'i la atawhuma ba mutane sun zo ga waɗannan salloli walau habwan ko ba da rarrafe ne ko kuma ko ba da jan gindi ne mana ko ba mutum zai taho ne bai da lafiya sai ne yana goga duwawun shi a ƙasa haka ko kuma ya rarrafo yana daddafawa kamar yayayen yaro haka da a ce mutane sun san irin ladan sallah asuba da sallar isha a jama'a da sun zo ko ba da lallafe ne jama'a wannan hadisi ya ɗauko hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa musamman in aka haɗa shi da asarin da ya gabata ƙuri'a jama'a ƙuri'a ta tabbata a cikin sunna amma muka ce ƙuri'a nan ba muna nufin irin wannan ƙuri'a ta 'yan demokuraɗiyya masu sata akwati ba ba ita muke magana ba a nan muna magana ƙuri'a irin ta addinin musulunci ita ce idan aka samu abu masu iko a kan shi mutum biyu ko sama da biyu ɗaya ya ƙi wa ɗaya tanazuli matanka ne guda biyu ka ce za ka biya musu kujera aikin hajji mu a nan al'adar hausawa uwar gida ake fara biyawa kuma amarya ba za ta yi tawaye ba to da mun gamsu da haka babu matsala ko to amma in kana da harshe ka je ka auro ba rabiya ko in yamura ka zo baka biya uwar gida ta ce sam ni ba mata ka bace su ba su san haka ba yanzu ba larabiya ma ba ta san haka ba kana auren laraba guda biyu ka sayo wa ɗaya mota saboda ita ce uwar gida ita amarya ka ce to ke kuma sai an samu hali ta ce hali eh sai a sayar da wannan araba mana kudin malamin nan mai saba wani hadisa wata ne ya kira mu muka dan zauna a wata istiraha shi muna abin nan da su mala abubakar gire da sauransu yana tambaya in ka duk sai ji dukkan mu babu wanda yake da mata daya wannan matan ka nawa ce mata biyu wannan fa hudu sai ce Allahumma salli ala Muhammad sai tashi sai sai sun banci goshinka shine yake kuma kuna iya da'awa ce kwarai da gaske yace ai anan kana da'awa kai mata biyu to aiki ya faru sai sai sun rikita ka mata an gane matan mu suna da haƙuri eh mata ku ƙara yau credit ya samu gare ku insha Allah na fata an gane gaskiya suna da haƙuri ka haɗa mata biyu a gida ɗaya ga ɗaki ga ɗaki ban ɗaki ɗaya kicin ɗaya ƙofar gida ɗaya kaza kaza su a can ƙasar maka gaskiya ba haka ba ta yiwa ka ce za ka haɗa su ne ma a gida ɗaya wannan tana hawa na ɗaya wannan tana hawa na biyu amma ba za su gaisa ba ba ruwan kowace da kowace sai in wannan ta haihu ne sai wannan ta leko daga sama ta ce ashe kin haihu sai ta ce to Allah ya raya ba za ta zo ta ga dan ba dan in ta zo gani ita ma ba za ta bata ba ba za ta yadda ta ga mata da ba dan kace mishi wani abu amma wannan muna magana jahilai daga cikin su fa yawwa idan an samu ahlus sunna daga cikin sun zama mutanen kirki ahlus sunna maka su suka fi mu ai yawwa jahilan nake bayyana ba wai dukkan su ba ina fata an gani amma dai lallai suna da zafin kishi akan abubuwa to abinda wannan magana take nufi shine matanka guda biyu ne wannan ta ce ba za ta yadda ba wannan ta ce ba za ta yadda ba shine sai ai ƙuri'a ƙuri'an nan kuma ya rage ita ƙuri'a jama'a an samo ta tun a zamanin annabawa da salihan da ku dubi kissa annabi Yunus lokacin da ya shiga jirgin ruwa jirgin ruwa zai kife sai aka bincika jama'a cikin ku akwai wanda ya gudo daga wurin ubangijin shi a daga wurin mai gidan shi akwai wani gudajjen bawa sai annabi Yunus sai kamar bai fahimci maganar ba tunda an ce gudajjen bawa sai yana ga kamar ko wani bawa ya gudu daga wurin ubangidan shi ashe shi din ne tunda shi ma gudowa yayi to aka rasa yadda za a yi shine aka ce fasahama fakana min al mubhabina sai aka qur'a sai ta fado kai sai aka dauke shi aka zuba daga cikin waɗanda aka zuba ba shi kadai bane wannan ya tabbatar mana da qur'a sannan ku duba kissan maryamu lokacin da aka haife ta sai almajiran babanta kowa ya ce shi zai ɗauka su annabi zakariya almajiran imrana ne wannan ya ce ni zan ɗauki renon yar malam wannan ya ce ni zan ɗauka a wannan ka bar mana a'a to sai aka ce to duk ku tattara alƙalman ku da kuke rubuta a taura da shi aka ce da suka rubuta da suka sai aka je aka zuba a cikin kogi da aka zuba a cikin kogi da sharaɗin duk wanda alƙalamin ya kwanta to ba zai ɗauki reno ba sai alƙalamin annabi zakariya sai miƙe tsaye a cikin ruwa to aka ce to kai ne zaka ɗauki renanta wannan ya tabbata mana da qur'a a musulunci as-sayyida Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wa sallam in zai tafiya yana yin qur'a a tsakanin matan shi shine za ka yi tafiya kana da mata uku ko mata hudu ko mata biyu ba za ka iya kwasar su ku tafi tare ba ko kuma ana buƙatar a aje ɗaya domin a kula da gida da harkokin haka to ya za a yi an ce wanta zauna ta ce a'a wanta fa ta ce wai ma ni aka raina to ya za a yi sai a yi ƙuri'a ina ba a tafi ba ma ba a tafi sakkwato ne sai ka samu takarda nan sai a rubuta sakkwato annan sai a rubuta zaria sai a kudindine sai a haka a ce kowace ta ɗauka haka a cuɗa a cuɗa a cuɗa a ce to ku ɗauka buɗe ina sakkwato to haɗa akwatinki zaria zauna ko ba shi kwano shi kenan ina fata gane haka ya kamata a yi musu to amma duk da haka wata miki tunan ya ce sai ta ce a dama na sani ni dama ni ni dama ni ce ba a so ina fata an gane ku samu littafin al-Imam Ibn Qayyim mai suna Kitabul Furusiyya yana magana akan hukuncin tseren dawakai da dabbobi da sauransu a ciki ya kawo cikakken bayani dangane da ƙur'a malaman fiqh sun kawo ƙur'a a kuma wani babi mun dan tattauna kwanaki bari mu dan sake tattaunawa cewa mutum ne ya auri baiwa a tsari aka ce da shi kada ya sabu da ita har sai in ta haihu in tana da ciki in ko ba ta da ciki fa har sai ta yi jini ɗaya na haila mafi karanci shi sai bai ji wannan magana ba sai je sai ya sadu da ita da ya sadu da ita kafin jinin haila ya bayyana ko ciki ya bayyana sai je sai ya siyar da ita da ya siyar da ita shi ma wanda ya siye ta na gaba bai bi abin da shari'a ta ce ba bai jinkirta ba sai ya sadu da ita sai ta je sai ta ɗauki ciki da ta ɗauki ciki sai ta haife wancan na farko ya zo ya ce nashi ne wannan ma na biyu ya ce nashi ne shari'ar musulunci ba ta kawo dna ba ina tabbatar muku da cewa wa ma kana rabbuka nasiya Allah bai manta ba bai kasance bai san dna ba gwajin jini da sauransu a'a domin ya tsu yau thumbprint thumbprint da bature sai yanzu ne ya gano duk duniya shaidar thumbprint ya tsun wane bai daidai da na wane ba don haka yau bature duk abin da za a yi duk wani signature a wurin bature yau an fi yadda da thumbprint don haka aka yi na'ura wadda take yadda da thumbprint in ka bangwana in kai ne kai ne in ba kai bane kai ne ba wanda zai zo duk duniya min al-awwalin wal akhirin ne zo ya danna haka to ashe Allah bai yi wannan ashe bai manta da DNA ba don haka ba matsalar gwajin jini bace da sauransu a'a shari'ar musulunci muna da namu komai in haka ta faru sai a ce ba wai asibiti za a je a gwada ba to yanzu ya za a yi kenan aka ce to yanzu shi wancan yayi da'awar tashi wannan yayi da'awar kaza ya za a yi mun tattauna wannan matsalar wai zai warware mana ita ai da ma na kasa muku ita ne ba na so biyu na yi muku bayanin ta yau ne na uku bai kamata a yi ta ji a kasar ni zan amsa ta ba yi mana bayani malam eh ba kai ka daga hannu ba ba ma lawa ne nawa yake karantawa yaya to shi kenan tun da kayan rabi bari mu karasa wato ƙuri'a za a yi tunda wannan ya sadu da ita a cikin halacci me yake nufi da halacci ba wai a lokacin ya halatta ba a'a a matsayin baiwa shi ce don haka dan zai iya zama nashi wancan ma ya sadu da ita a halin halacci me halin halacci shine mallaka shi ce ko da yake lokacin ba daidai bane ya sadu da ita amma mallaka shi ce to tunda mallaka shi ce shi ma zai iya mallaka da kenan to haka ce wane ka bar wa wane da sai ce ba zai bari ba to wane kai ma ka bari sai ce ba zai bari ba sai aka ce to yanzu abin da za a yi a zo a yi ƙuri'a don haka sai a samu takarda wadda za a rubuta misali ɗa misali nake muku akwai hanyoyi da yawa za ku iya tunanin su ɗa wannan kuma sai a rubuta zero kawai sai a yi x x kawai ko wani abu makamancin haka wanda yake nuna ba komai sai a ce ku ɗauki takardun sai suka ɗauka to wannan sai aka ce to kaga kai ne yanzu za a ba ɗa to amma ɗan nan ba bawa ba ne ko da uwar shi baiwa ce tunda ku da kuka sadu da ita ya'ya ne don haka shi ɗan menene ɗa ne biyan shi raƙumi ɗari don haka yanzu kai tun da kai ne ƙuri'a ta ba ɗa to za ka biya wannan raƙumi hamsin shi ne an raba ɗin kenan kun ga statistic na shari'a an raba kenan to in shi ne ya kiɗa aka ce za a zai ba da raƙuma hamsin kuma ya ce bai da raƙumi hamsin kuma bai da sanadin da zai kawo sai a ce to yanzu ka ɗauki ɗan ka ba wannan shi wannan ya ba da raƙumin abin da za a yi kenan za a zo kan wannan amsar wai in ba su da shi fa kowa an ba shi ɗa bai da raƙumi fa Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan wannan hadisi jama'a yana nuna mana muhimmancin yin sallah da wuri da zaran lokaci yayi ake so ai sallah da wuri sai dai inda rana ne akwai tsananin zafin rana sannan wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin yin sallah ta asuba ainihin a cikin jam'i da kuma ƙarin muhimmancin yin sallar jam'i a cikin ainihin wato sallar isha to sa'an nan wannan yake nuna ashe laulayi ɗan kaɗan ko larura 'yar ƙarama ba ta kai ta hana ka zuwa sallar jam'i ba kawai dan kana dan fama da dan gwalando ko dan abu dan kadan kaka langade tun da gashi annabi yake cewa ba mutane sun san abin da ke cikin wannan da sun zo ko da rarrafe ne yanzu tsakani da Allah jama'a yanzu muna nan tudun wada in ka ji cewa gashi ta kuma ma'ana ya ce babul kalami fil azani babin da ke bayani akan hukuncin magana a kiran sallah to ita magana a kiran sallah jama'a nau'i biyu ce akwai maganar da ke da alaka da kiran sallah akwai maganar da ba ta da alaka da kiran sallah ga bayani akai idan yanzu muka zo bani sallah a wannan masallacin sallan magariba mun zauna tun karfe shida da rabi sai hadari ya taso sai ruwa ya tare mu a cikin masallacin karfe bakwai saura kwata sai ladan ya zo zai kira sallah to a cikin sunna ba a yadda ya ce hayya ala sala ba don ya ce hayya ala sala to kenan duk wanda ya ji kiran sallar dole ya baro gidan shi ya taho duk halin wahala to in ya zo daidai hayya ala sala din nan sai ya cire hayya ala sala sai ya zo da wata magana wadda take da alaka da sallah din ita ce ala sallu fir rihal ala sallu fir rihal ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida to yanzu wannan magana ce ko wadda asali ba ta a kiran sallah amma tana da alaka da kiran sallah malamai wasu sun ce wannan ta halatta wasu sun ce bata halatta ba to amma a'a magana ce wadda ba ta da alaka da kiran sallah kai ladan ka jira yaro ya je ya karo maka man fetur da zaka ji za a janareta ka jira ka jira baka samu ba sai da ka fara kiran sallah sai ka ga yaro ya sheko da gudu kai Allahu akbar Allahu akbar sai ka ji ya sheko da gudu ya halatta ka ce kai ka zo ka karbi kuɗi ka je ka sayo mana man fetur kun ga yanzu wannan magana tana da alaka da kiran sallah to za mu ji abin da malamai suka ce insha Allah eh insha Allah wa takallama Sulaiman ibn Surad fi azamihi al-Imam Sulaiman ibn Surad yana daga cikin malaman farko cikin tabi'ai ya taɓa yin magana a cikin ainihin kiran sallar shi to kun ji wannan magana jama'a wa kana al-Hasan al-Hasan al-Basri yace la ba'sa an yadhaka wa huwa yu'azzinu aw yuqimu babu laifi mutum yana kiran sallah ya kyalkyale da dariya ko kuma ya ainihin kyalkyale da dariya a lokacin tayar da ikama waɗannan su ne maganganu guda biyu wadda maganar farko ta imamu sulaimanu dan surad ainihin al'imamu abu nu'aymin malamin bukhari shi ya fitar da ita a cikin littafin shi mai suna kitabu salah da isnadi ingantacce ga yadda lafazin yake ina karanta daga fatuhul bari ne yace innahu kana yu'azzinu fil askar suna cikin sojoji ne sun tafi jihadin musulunci jama'a a cikin taron sojojin yake kiran sallah fa ya'muru ghulamahu bil hajati fi azanihi yana cikin kiran sallah shi kuma sai tsaya ya umarci bawan shi ko waran shi da wata bukata tashi kun ga magana bata shafi kiran sallah ba dangane da wannan asari na al-Imam al-Hasan kuma malam Ibn Hajar da kanshi yace lam arahu mawsulan ban gan shi da cikakken isnadi ba sai ce wallazi akhrajahu ibn abi shayba wa ghayruhu min turuqin anhu jawazul kalam bi ghairi qaid ad-dhahik ibn abi shayba ya fitar da asari daga al-hasan basri amma a ciki babu maganar dariya aka ce hasan basri ya ce ya halatta a yi magana a cikin kiran sallah da dariya ne ko ba dariya dai kawai ya halatta a yi magana ina fata an gwani قيل مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة أصل المسألة الجماعة عند فتتاسو إتتي shin kiran sallah yana ɗaukar hukuncin sallah ne ko bai ɗaukar hukuncin sallah ɗawafi yana ɗaukar hukuncin sallah a wurin kewaye ka'aba ko bai ɗauka dangane da tawafi nassi karar ya nuna cewa tawafi hukuncin su ɗaya da sallah sai dai ya halatta a yi magana hadisi ya tabbata akan haka babu tantama akai to amma kiran sallah ba a samu wani nassi da ya halatta magana a cikin shi ba to amma kuma ba a samu wani nassi da ya hana magana a cikin shi ba wannan shine ya ja malamai suka tattauna suka ainihin yi sabanin da gashi ku saurara da kyau zan tattauna mana wannan mas'alar mu karanto ta sai ku ji abin da manya-manyan malamai suka faɗi malam ya ce جرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة بخاري yana da al'ada duk mas'alar da ya zama yana da hadisi amma hadisin bai fito karara ba baya yanke hukunci in ya zo ainihin kulla babi don haka ko ji anan sai ce babul kalami fil adhan magana a cikin kiran sallah bai ce ta halatta ba bai ce ta halatta ba ta halatta ba sai ce lakin allazi awradahu fihi sai dai kuma hukunci hukuncin da bukhari ya kawo a cikin wannan babi yash'iru bi annahu yahtaru jawaz yana nuna cewa kamar imam bukhari ya zaɓi halaccin yin magana a cikin kiran sallah wa haka ibn al-munzir al-imam abubakar ibn al-munzir malamin mai risala ne ya ba da labarin cewa al-jawaz mutlaqan an urwa wa ata wal hasan wa qatada cewa waɗannan manyan malamai cikin tabi'ai da urwa da ata da alhassan basri da qatada suka ce ya halatta ana kiran sallah a tsaya a yi magana mutlaqan maganar ta shafi kiran sallah ko bata shafa ba maganar nan tana da tsawo ko bata da tsawo dariya ce ko murmushi su waɗannan malamai suka ce ya halatta wa bihi qala ahmad haka imamu ahmad dan hanbali ya faɗi وعن النخعي أما شمال إبراهيم النخعي وابن سيرين دمال محمد ابن سيرين والأوزاعي دا الإمام الأوزاعي سوكما الكراهة سكتي أبن دي في زمن لا فيها شيني أنهنا مغانا أنهنا أنك أمتا وعن الثوري الإمام الثوري شيكما المنع ya ce ban da ma a ce maka an hana ɗin in aka ji kana yi a hana ka a aikace ai maka tsawa وعن أبي حنيفة أبي حنيفة وصاحبيه دشيد الماجرنشي أبو يوسف بعينه أبو يعقوب أبو محمد يتي أنه خلاف الأولى أبو حنيفة شي كما دا الماجرنشي سكتي تو su ba za su ce haramun ne magana ana kiran sallah ba ba za su ce makaruhi ba ba za su ce an hana ba sai dai a ce kai co bai dace ba ba haka ya dace ba bai kamata ba kaji malamai kenan wa alaihi yadullu kalamu malikin wa shafi'i maganganun maliku da shafi'i ma su ma haka suke nunawa cewa su maliku da shafi'i su ma suna ganin bai kamata ba wa an ishaq ibn rawiya yukrahu ishaq dan rawiya kuma yace makaruhi ne shi ma ma'ana an hana illa in kana fi ma ya ta'allaqu bis salati sai dai in wannan magana da zaka tsaye da kiran sallah kai tana da alaka da ita sallah din واختاره ابن المنذر الامام ابو بكر ابن المنذر سيتي wannan maganar ita ce zai zaba me yasa sai yace li zahir hadith ibn abbas al madhkur fil bab saboda zamu ji hadisin abdullahi dan dan abbas a cikin wannan babi zai bayyana mana abdullahi dan mas'udin ya sa an yi magana a kiran sallah amma wadda take da alaka da sallah din sai ibn munzir ya zabi wannan وقد نازع في ذلك الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل kun ji yadda malamai fa suke magana jama'a wani malami ne Dawudi daga cikin malaman da suka sharhin Sahih Bukhari shi kuma sai ya ce bai yadda da hujjar da Ibn Munzir ya cire a cikin hadisin ba da ka ce me yasa ga ta karara a cikin hadisin sai ya ce ai a irin wannan halin to wannan lafazin yana daga cikin lafazin kiran sallah kamar as-salatu khairun minan nawmi as-salatu khairun minan nawmi ai wata magana ce daban amma a kiran sallah asuba sai aka halatta ta ko to dan haka sai Dawudi yake cewa ai wannan kalmomin da aka ji Ibnu Abbas yana yi suna nuna asali cewa dama a kiran sallah akwai su in an shiga wannan halin wannan magana ta Dawudi ni kaina na fi natsuwa da ita ita ce bai halatta a yi kiran sallah eh, zance a cikin ainihin kiran sallah ba Allahumma sai iri iren waɗannan waɗanda asalin su su dama nau'i ne na kiran sallah to daga su ba za ka iya ɗiban halacci ba to sai dai kuma maganar ita ce ko yin magana wadda ba ta da alaƙa da sallah da kiran sallah za ta ɓata ainihin kiran sallah kamar yadda yin magana za ta ɓata sallah a ba za ta ɓata ba idan kana sallah kai magana da gangan sallah ta ɓaci amma in kana kiran sallah da za ka yi magana da gangan sai dai a tsaya waɗancan hukunce-hukunce na malamai cewa haka bai kamata ba ko a yi maka tsawa ko a ce ka aikata makaruhi amma ba a cewa kiran sallah ya ɓaci ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bari mu ji hadisin قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيابي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال kaji wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi Musaddad malamin shi Musaddad kuma daga Hammad ibn Zaidin shi ko yake cewa an ayyuba ya karɓo wannan hadisi daga wurin mutane guda uku mutumin farko malam ayyub mutum na biyu fa abdulhamid sahibu ziyadi mutum na uku fa asimin al-ahwal malamai guda uku ya karɓo hadisin aurensu to wannan siffantawa da yawa malamin shi daga ita da makamantansu sai malamai suka ce ashe ya halatta mutum yana da wata na ƙasa ka kwatanta shi da ita ba da nufin na ƙasa shi ba menene ma'ana al'ahawal mai birkitaccen ido menene hararagar ke to yanzu ka gan ka ce wani mai hararagar ke sai zama kamar tsogala ko in ka ce wani dan gugu sai zama tsogala ko to amma ba al'imamu abdurrahman al'araj malamin imamu abin nan almajiran abu huraira ne ɗalibai kuma suna ce mishi mai dan gurgu ga al'amash mai dindimi wanda bai gani sosai ga humaidu mutawil humaidu dogo ga wani alfaqir mai ciwon baya duk kun ga waɗannan siffofi asali ba su halatta ba a babin tsokala amma a babin kwatance fa ya halatta in ba haka ba sai ku dawo wa'azinmu da muka yi akan gulma ko kun fahimta jama'a don haka idan har kwatance ne ya kama ka kwatanta ba a gane ba sai a ce da Allah ga mutum nan yana tafiya yana dan gyasawa to da ka ce au sai ce au mai dan gyasawa nan eh to na gane shi to kun ga yanzu wannan gulma ce fa mata halatta saboda maslaha ce ta kwatance an abdullahi ibn harisi daga abdullahi dan haris قال عبد الله بن حارث يتي خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ عبد الله بن عباس كو ya yi mana ainihin wato hudu ba ta juma'a za mu zo mu ji sallar juma'a ce ya ce fi yaumin a wani ne ainihin wato radagin wanda yake akwai ruwa a ciki akwai kuma tabo wato ga ruwa ga tabo sun haɗu a wannan yini ranar juma'a ce فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة دلادن يكيدي حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال sai ya umarci labarin cewa amma kuma ka ce as-salatu fi rihali malamai suka ce akwai launi biyu dangane da wannan al'amarin ko dai a bar ladan ya ce hayya ala salatin sannan sai marmaza kuma sai ya ce me as-salatu fi rihal ku taho sallah ku taho sallah amma fa sallar ku yi ta a gida wato kenan ana faɗakar da mutanen da ke gida lokacin sallah yayi amma fa za su yi sallah su yi ta a gida in ba haka ba fa a cire asalin wannan lafazin hayya ala sala haka zo daidai wurin hayya ala sala sai a ce ala sallu fi rihal ko a ce as-salatu fi rihal as-salatu fi rihal to nan ma ba za ku ce hayya alal falahi ba don hayya alal falahi ita ma kira ce to fa nazar al-qawm ba'dhum ila ba'd sai mutane wannan ya dubi wannan wannan ya dubi wannan abla dan mas'udin ya zo da sabon karatu ya zo da sabon addini ba mu taba jin wannan ba dama yaran nan dama malaman nan kaza kaza duk za su canza abubuwa irin da ya surutai haka faqala sai ibnu abbasin yace fa'ala hadha man huwa khairun minhu wanda ya fi wannan ladanin alheri ya aikata haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ibn abbas yace wa innaha ai ita sallar juma'a azmatun ai dole ce idan yanzu aka ce hayya ala salatu ta zama dole amma tunda ba a ce hayya ala salatu ba na nesa ba ta zama dole ya zo ba don haka jama'a kun ji waɗannan bayanai wannan kalmar ita ce malamai suka tattauna tun daga ta as-salatu fir rihali sai suka ce magana ce a cikin kiran sallah ingantacciyar magana wannan kalmar matsayinsa ɗaya da as-salatu khairun minan naumi to amma dangane da sallar kusufi jama'a ita ba kiran sallah ake ba saboda sai wata ya yi husufi da tsakar dare ko rana ta yi husufi sai ka ji mutane suna ta kiran sallah ba kiran sallah ake ba gaba daya idan har rana ta yi husufi ko wata abin da za a ji kawai as-salatu jami'a as-salatu jami'a sai a tsaya haka dan lokaci kaɗan sai a sake as-salatu jami'a as-salatu jami'a shi kenan mutane suka ji haka sai su tawo cewa to rana ta yi husufi kenan waɗannan kun ga suna daga cikin muhimmancin bayanan da nake jiya in aka zaunar da mutane ba a karantar da su dole a yi ta fitina amma ana karantar da su aka zo aka yi wannan fa ba za a yi rikici ba shi yasa da a ce malaman ahli sunna za su gane sai su tafi anguwannin su su ta karantarwa da gwargwadon ilimin da suke da shi ran da mas'ala ta faru ba za a yi rikici ba yanzu mu ciya da ce kaji galibin waɗannan abubuwan mun karantar da su da zaran wani ya ɗauki wannan kaset ɗin da aka yi karatun a muciya shekara ashirin ya kai garin su sai a yi yaƙi amma sai ka zo muciya sai ka ji ana yi ba wanda zai damu saboda me kowa ya tashi shekara ashirin ko shekara sha biyar ai ba wasa ba ce noma din da farko da ake yi ana ganin abin mamaki ne amma tafiya tafiya tafiya tafiya tafiya sai zama kowa abin ya zama ya watsake gare shi ko kun fahimta jama'a yanzu kamar yadda muke bayani irin yadda da bid'a ta shiga cikin mutanen Kano yanzu ka je ka ga yadda sunna kuma ta shige su abin da za a ji tsoron a bayyana a ba fan ba kala rawi ba dukkan ba wanda ya sai faɗi gaskiya shi ma dan an daure ne an gaji da daure ko kuwa wallahi in ba kala rawu ba dukkanu ba ba wanda ya isa jiharan ya fito ya faɗi gaskiya kitabu tauhidi da sharhin shi fatuhul majid malam aminu din yake karanta mana fa suleimanu christian a tun gra ne a lungu fa ba wanda ke jin karatun na fikar ma iyakar yanayin masallacin take kaiwa amma sai da aka ba da fatawa haramcin kitabu tauhidi ya shiga kano idan ku har ya shigo sai a tattara sai a je a siye shi sai a tafi can hanyar biyu ke inda ake kona doki da jaki in sun mutu sai a je a tattara fatihul majidi sai a zuba mai fetur a karanta a kona shi a kona shi to amma karatun da kake saurare da malam Ja'far Allah ya gafarta mishi yake na kitabut tauhid a ina aka yi shi a Kano aka yi shi a gaban kaya gadon kaya aka yi shi ina ma'anar gadon kaya ba gadon katifa ba gadon kaya nan aka yi shi kuma kananan suna ji suka yi shiru saboda lokaci ya yi abinda wannan magana ta take nufi dukkan jama'a karantarwa na bi da su amma aka zauna ba a karantar da su sai an yi sallah azhar wannan ya miƙe ya ce jama'an musulmi na karanta dan hudu ya ce kaza bid'a ne sai wani ya ce ƙarya ne ban yadda ba dole sai a yi ta rikici amma ku sa littafi kuna karanta musu a hankali a hankali a hankali sai ku ga kwakwalwarsu ta biyu zuwa ga abubuwa Allah ya taimake mu babu azanil a'ma idza kana lahu man yukhbiruhu babun da ke bayani akan hukuncin kiran sallar makaho ya halatta amma fa bukhari ya ce idan shi makahon yana da wanda zai bashi labarin lokaci ya shiga ko kun fahimta to yanzu Allah ya kawo mu zamanin GSM zamanin agogo yadda za ku iya makahon saiti alam ya buga in alam ya buga GSM din ma za ta iya ce mishi karfe hudu ta yi karfe hudu ta yi karfe hudu ta yi karfe hudu ta yi har sai ya tashi din nauyin baccin shi to kaga kenan yana da wanda zai bashi labari kenan ko yawwa قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن عمر أي سالم يتي يا كرقودة ما هيفيشي عبد الله بن عمر كنا يتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما من الله يأتي إن بلالا يؤذن بليل بلال yana kiran sallah da daddare ne ina ma'anar dare shine kafin alfijir ya fito fakulu washrabu don haka in har kun ji kiran sallar bilal to ku yi ta cin abinci ku yi ta shan abin sha idan lokacin azumi ne hatta yunadi ibnu ummi maktumin har sai ibnu ummi maktumin ya kira sallah sun qala sannan sai ya ce wa kana rajulan a'ma abin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan maganar saboda shi ibnu ummi maktumin makaho ne ma yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta baya kiran sallah har sai an ce mishi gari ya waye gari ya waye ma'ana alfijir ya fito alfijir ya fito dalilin bukhari kenan akan cewa ashe tunda ana gaya wa ibnu ummi maktum ko to kuma yanzu za ku iya naɗa ladani wato abin da yake faruwa zai zama gashi makaho ne amma ya iya kiran sallah yana da daɗin murya ba wai sunna bane ku je ku yayi mu kowane kudindinan nan makaho ko ba bai iya ba a'a ya iya yana da zaƙin murya kuma ya iya kaza kaza sai a ce to abin da za a yi kai zaka rinka kiran sallah amma za a sai maka handset za a sai maka agogo ko kuma za ka rinka tambaya idan lokaci yayi wannan hadisin jama'a shi nake mana ishara a jiya cewa ana so a sanya ladanai guda biyu a masallaci ko gashi musamman sallah asuba da take da kiran sallah guda biyu kun ga aka ce in kun ji wani na kiran sallah za ku ci abinci in kun ji wani ko yana yi to shikenan sai ku tawo sallah babul azani ba'da al-fajr babin da ke bayani akan kiran sallar da ake yi bayan alfijir ya fito sallah asuba ana kira mata sallah sau biyu ne da wanda ake kafin alfijir da wanda ake bayan alfijir قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة عبد الله بن عمر يتي يا واتا حفصة تابان حديثي وأن الرواية الأصاغر عن الأكابر كينا وما يا في واشيني كرمي يو حديثي دق عينهم ببا حفصة يشتي يتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتكف المؤذن للصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا إذا أتكف المؤذن للصبح إذا لاباني يزونا شين معنى إيتكافي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون عاكف ينا زما دقفة ينا زما زما ma'ana idan laban ya zauna yana jiran asuba ta yi alfijir ya fito wa bada subuhu sai asuba din ta bayyana alfijir ya fito sanna raka'atain shi annabi sai ya tashi ya salla raka'a biyu khafifatain masu sauki qabla an tuqama sala kafin a tayar da sallah wannan sallah ita ce raka'atul fajri to abinda ashe ake nuna wa jama'a kun ga jama'a so da dama sukan baro gidansu alfijir bai fito ba ko sai ka zo ka zauna a masallaci karfe hudu da rabi sadda ka zo za ka zauna din nan kayi rakawa'i biyu waɗannan rakawa'i biyu da kai sunan su tahiyatul masjidi to lokacin da ladan ya fita ya kira sallah cewa alfijir ya fito to waɗancan rakawa'in ba su ɗauke maka raka'atul fajr ba kuma shine sai ka tashi kai waɗannan rakawo'i raka'atul fajri fatiha fatiha zaka karanta ko fatiha da kulya ko fatiha da qul wallahu kai dai a takaice kamar yadda kaji sannan raka'ataini khafifataini kun ga anan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi ne bayan an kira sallar alfijir to a ina yake yin wannan ainihin sallah sayyida aisha ta ce yakan yi sallah din a cikin gida in kuma ya sallar sai ya dan kwanta haka ya dan kashin gida kadan ma'ana in ya san akwai tazarar lada ne kafin a tada ya kama kenan ko yawwa Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa ana kiran sallah na biyu bayan alfijir ya bullo قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة كجاء الإمام يحيى يروي تونا حديثي دقا أبو سلمة عن عبد الرحمن عن أوف shi ko yace an Aisha ya karbo daga malamar shi Aisha idan Allah ya yi mata ilimi daga cikin ku ku rinka sa su suna karantar da ƴaƴan ku mata Allah ya musu albarkar karantarwa shi yasa a ƙasar nan da ba ku ga har ma wasu da an ce mace sai a ce to ke ke wannan ke malama zaki WTC zaki tafi abin da yasa karantarwa aiki ne na mai haƙuri da iya reno da wasa da raha da sauransu mace tana da laushin zuciya namiji ko galibi kamar azara yake a tsaye yake in ka goge shi kuma sai maka sarfi to shi yasa Aisha kun ga tana daga cikin waɗanda ta karantar da alkhairai masu ɗimbin yawa jama'a abin da nake nufi da wannan magana jama'a yanzu muna da mata da yawa da 'yan mata waɗanda sun kai a sa su ko da 'yan ƙananan yara su rinka karantarwa ku rinka sa su suna karantarwa domin ku sabar musu da aikin da'awa da aikin karantarwa a ce zo wance kofar ɗakin ki mun buɗe miki islamiya ki rinka karantar da fatiha da tahiya da salati ga waɗannan yara ku saba musu da haka sayyida aisha mun taba jin hadisi cikin sifatu sala tana karantar da su urwatu at-tahiyatu tana koya musu tahiya mana ta yi musu islamiya kenan ko islamiya ai shine karantar da islamiya musulunci din kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli rak'ataini khafifataini bayna nida'i wal iqama min salati subh aisha tace annabi ya kasance yana yin salloli raka'a biyu sauƙaƙa gajeru bayan an kira sallah kafin a iqama na ainihin sallah asuba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا ينادي بليل من ذا الله يتي بلال فينا كرا صلاني دسورا دري فكلوا واشربوا إذا كوكا جي بلالا كرا صلا كتجا بدا كين أبين كينكو kusha duk abin da kuke so ku sha daga cikin abin da ya halatta hatta yunadi ibn ummi maktumin kar ku daina ci da sha har sai ibn ummi maktumin ya kira sallah duk waɗannan hadisai suna nuna mana ana kiran sallah bayan sallah alfijir babul ayako eh bayan fitowa alfijir afwan bayan fitowa alfijir babul azani qabla alfajri kaji imam bukhari kuma sai ce babin da ke bayani akan kiran sallar da ake kuma kafin fitowa alfijir قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام عبد الله بن مسعود صحابيني daga cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin yana daga cikin talakawa bayan Allah da Allah ya jarabce su ga tsabar karatu ga tsabar hadda ga kuma talauci kamar Imam Ahmad ne Imam Ahmad an ce shi imami ne a cikin hadisi imami ne a cikin fiqhu sannan kuma aka ce huwa imamun fil faqari a wajen talauci ma shi imami ne tare da cewa a zamanin su sun ce fakar wani lokacin kuma suna nufin sufanci zuhudu eh a zamanin su sun ce fakar ba fakar irin namu ba ina fata an gane kamar gamidin fulani ne sai ka ji ya ce fuqarajo rajo nan da yake nufi me yake nufi almajiri ba wai fakiri ba yawwa dan haka wata kalmar sai ta zo maka ta juye ba yadda ka saba jinta ba aka ce imamu ahmad imamun fil faqari shugaba ne a talauci to kaga kaga shine sarkin talaka kenan ina fata an gani to imamu ahmad eh wato abdullah dan mas'udin yace anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala abdullah dan mas'udin yace la yamna annakum ahadukum la yamna anna ahadakum aw ahadan minkum adhan bilamin min sahurihi kada kiran sallar bilal ya hana ɗawanku ko wani daga cikin ku ci gaba da cin sahur ɗin shi kana cikin sahur ka ji bilal ya kira sallah karka damu lokaci bai yi ba fa innahu domin ko shi bilal yu'azzinu aw yunadi bilailin yana kira ne da sauran dare kun ga dalili akan cewa kiran sallah kafin alfijir ɗin kenan liyarji'a qa'imakum liyarji'a qa'imukum haka ne ko eh fa'imakum ne fa'imakum amma akwai nuskar da ta zo da fa'imakum ko eh wannan fa'imakum ne fa'imakum a qa'imakum liyar ji'a qa'imakum domin shi bilal ya komar da mai yin qiyamul laili daga cikin ku ya je yayi sahur ma'ana mutum ne yana ta sallah yana ta sallah yana ta sallah har bilal ya kira sallah to bilal yana kiran wannan sallah ne dan mai qiyamul laili ya yanke ta ya je yayi sahur ina fata an gane wa yunabbiha na'imakum kuma dan ya fadakar ya tashi mai baccin ku wa laysa an yaqula al-fajr aw subh sai ce to anan ba wai al-fijr ya ce ko yayi wa qala bi isba'ihi sai shi mai riwayar hadisi sai ya ce da yatsan shi wa rafa'aha ila fawq ya ainihin wato daga yatsan shi sama wa ta'ata'a ila asfal wannan kwatance ne amma ku ji sai da irin ɗabi'ar su ta larabawa balarabe yana kiran aiki da magana sai ya ce qala bi isba'ihi ya ce da yatsan shi wai ya yi haka da yatsan shi abinda hadisin yake fassarawa shine alfijir din da ke hana wato da ke ba da damar a ci abinci eh shine alfijir din da yake fitowa a tsaye haka yana so ya kwatanta cewa alfijir iri biyu ne akwai alfijir da in ka dubi gabas sai ka ga yayo tar haka haske ne jaja-jaja daga sama zuwa ƙasa wannan alfijir din baya hana yin sahur to akwai alfijir kuma da yake gilmawa tsakanin dama da hagunka shi kuma wannan alfijir din shine yake hana yin sahur ya ba da damar yin sallah to mu karanto lafazin ina so ku fahimci abin sai ce walaysa an yaqula al-fajr ba wai al-fajr ya ce ko ya yi haka wa qala bi isba'ihi sai ya haka da yatsan shi wa rafa'aha ila fawq sai ya daga yatsan shi sama wa ta'ata'a sai ya rinka sauke yatsan nashi ila asfal wato ba wai al-fajrin da ya haka shine yake ainihin hana yin sahur ba sai ce hatta ya kula haka ba har sai in shi alfijir din ya yi haka sai ce sai in alfijir din ya ce haka ma'ana sai in ya yi haka wa kana zuhairun sai zuhair ya bi sabbabataihi da yatsun shi guda biyu ihdahuma fawqa al-ukhra ku dubi yatsun shi guda biyu haka waɗannan na nuni sai shi wannan malami mai suna ainihin zuhair sai haka sai har alfijir ya ce haka ihdahuma fawqa al-ukhra ɗaya yatsun saman ɗaya ثم مدها من يمينه وشماله سيجاكو an yaminihi wa shimalihi sai jawo yatsun nashi haka daga dama zuwa hagu wato sai in har alfijir ya yi haka dama zuwa hagu shine yake hana yin sahur amma alfijir din da ya haka daga sama zuwa ƙasa baya hana yin sahur kun gane jama'a wato akwai bukatar da a ce muna samun kwana a masallaci ne da ustazanci kai ustazanci wata ran a bari sai alfijir ya taso haka su mashhur suka ce da su ainihin wannan Nasiruddin Al-Albani yake musu sai sa su a kwana a masallaci har alfijir yayi sai a fito sai a zauna sai su gajja ya taso daga sama sai ce kun ga wannan eh suka ce sai ce a buɗe karatun a sake karantawa a lokacin ga abin a yi karatun a gaban abin kun gani eh to wannan to ba shine alfijir ɗin gaskiya ba sai kuma a sake zama a kudin bine ana nan ana sauraron na gaskiyan sai ya fito sai ce kun ga wannan eh to shine wannan shine at-ta'limu bil fi'li awqa'u fi an-nafs min at-ta'limi bil qawli wallahi haka wani malami yake a jami'ar islamiyya ya rasu malam matar shi ya graduating malam malam sani rijiyar lemo ina tsammani amma na tabbatar da shi ya graduating dr bashir umar ali doktor matsar wanda muke karanta littafin shirin nan na abin na ilmin rijal sai ka samu motar shi tun daga but har su duk cike da littattafai idan aka fito za a dan sha gawa za a dan sha kaza sai a ji a samu dan gindin bishiya sai a dan shimfiɗa tabarma ana abin nan ana kuma karatu an fito break din kenan fa yana kwatanta wa ɗalibai kaza kaza din nan gashi nan a aikace abin da ya damu malaman sunna ya za a yi a fahimci sunna ɗin ina fatar an gani Allah maraukakin sarki ya taimake mu qala haddathana ishaq qala akhbarana abu usama qala ubaydullah haddathana an al-qasim ibn muhammad an aisha an nafi' an ibn umara anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala kun ji wani isnadi wanda al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga Ishaq dan Rawiya shi ko yace akhbarana Abu Usama baban Usama ya ainihin ba mu hadisi wato kun ga dole ne aiki ne akan mu jama'a Usama ya rikita duniya turawa duk sun rude da an ji an ce Usama sai ka ji mutum gaban shi ya fadi ko kun fahimta jama'a haka wani babban minista ta ba mu labari lokacin tsohon shugaban kasa shi ma ya tsorata da duk inda ya ji suna mai sani su an ce sani an zo za a yi cabinet meeting taro za a yi kaza kaza akwai wani dattijo sani kaza kaza kaza tsohon ministan communication wani ya zo latti an wulaƙanta shi wani ya zo latti an girmama shi shine sai shi sani wannan sai tashi sai ya fita don fita shine shi tsohon shugaban kasa sai ce wa mai ma'anar sani ne wa mai yasa duk mai suna sani yake da taurin kai ne saboda sani a bata ya bashi wahala can nan kuma ba wani sani yana da shi ne ma'anar sani ne kun fahimta jama'a to shine yau turawa da an ji an ce usama sai ce wow wani lankira aka mana daga america wani yaro ya sa kan shi usama ne fa ba wai sunan shi usama ba kawai sai aka je usama usama sai ce a we safe ce wannan baturen ya ce to muna cikin aminci dai ko ya ji usama dole ne mu faɗakar da su wannan suna ne daga cikin sunayen musulmi kawai shi kenan in ba haka ba yanzu wannan ga abu usama tun kafin a san za a samu wani usama bin ladin a duniya wannan abu usama dan amma yanzu da an ji ka ce akhbarana abu usama ya ce wannan usama ko kun fahimta jama'a ba ga wasu tsofaffin da suka sha ɗariƙa suka gaji ba mala abubakar kuma ya tubar da su da aka zuwa na karanta musu sahihul bukhari sai suka ji an ce haddasana muqaddimiyu sai suka ce malam wannan wani irin muqaddimi ne sai suka ce a ba na ɗariƙa tsofaffin yan ɗariƙa ne da sun sha wahala a hannun muqaddami sai suka sake ne wani muqaddami sai suka ce to kafin idan abu ya halar da kai duk sanda ka ji sunan shi sai gaban ka ya faɗi ba ku ga annabi Ibrahim ba addu'a shi ta farko cewa wa junubni wa baniya anna abu dal asnama Allah da ni da ayana ka raba mu da gunki saboda an sha wahala saboda gunki haka duk wanda ya dariƙa ya tuba jama'a da ya ji an ce muƙaddami sai gaban shi ya faɗi saboda matse ka za su yi malam kamar tumatiri wala ana karatun bukhari wata ran kawai mala yace haddasa nan muqaddimi sai suka ce wanne ya kan ce a'a eh ce wannan ba na dariqa bane na hadisi ne Allah ya taimaka قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا أبو أسامة يتي عبيد الله يتي حدثنا عن القاسم بن محمد واتو أبو أسامة يابا محديث دي سامو دقا أينه واتو عبيد الله دقا القاسم ابن محمد القاسم تم محمد dan abubakar ne siddiq wato an tafi aikin hajji ne an je daidai zulhulaifa sai matar abubakar ta haihu to tana haihuwa sai ce alhamdulillah dama ba mu taba zuwa aikin hajji da annabi ba sai bana to tunda har gashi an haifa min da a hajjin da muka taho tare da shi to sunan dan takwaran annabi ne shine ya sa mishi Muhammad to shi kuma wannan Muhammad da ya haifi da sai ya sa mishi Alqasim to wannan Alqasim shi kuma da ya haifi da sai ya sa wa dan Abdurrahman to wannan Abdurrahman din malamin Imam Malik shine Abdurrahman dan Qasim dan Muhammad dan Abubakar ne Siddiq عن عائشة دقى عائشة عن وعن نافع هكا منكم شيء القاسم أم محمد يا كرقو دقى عائشة كو سمنكما وعن نافع يا كما كرقو أينهم دقى نافع عن ابن عمر دقى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذن الله يأتي كذا في إمام البخاري صح حول السند واتو حديثي ديني أما ينا دهن يقول أبي سيحة أساس أكيا سيتي وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم annahu qala to ku duba tunda muna karatun hadisi muna dan tattaba abubuwa kadan kadan kun ga wannan malamin Imam al-Bukhari mai suna Yusuf dan Isa al-Marwazi ko kun fahimta to wajen nasaba a cikin ilimin hadisi jama'a ba yadda kake tunani za ta kasance ba yanzu wannan nisba ce zuwa ga me zuwa ga garin Marwa Marwa to ya aka zayun ta zo eh a ina zayun ta zo idan ka zo yin nasaba idan ka ji nasabar ba za ta yi daɗi ba sai ka rage wani abu ko sai ka ƙara wani abu daga cikin haruffan ya halatta misali na samu wani yaro can a jihar nasarawa da jimawa ɗalibin ilimi ne mai sha'awar ilimi to ne wa kanshi nasaba ashe asalin iyayen shi daga zazzau suke sai in ya zo nasaba sai yana sa a zazzawi sai na ce a a zakzaki za ka sa sai ce wani ya taba ce mai haka sai ce to ai babu kaulasan a cikin sunan sai ni ce mishi a'a asalin zazzau turawa ne suka kira ta zazzau amma asalin sunan shine zakzak akwai kafin din zakzak har dan sodiyo haka yake faɗi zakzak na haka in ka zo a zakzaki dole kafin din sai ta fito to akwai inda in kuma yanzu kai dan kaduna ne yanzu ya baka ce alkadunawi ba zai daɗi ba sai ka ce alkadawi shi kenan alkadawi sai ka samu wani juz'i na sunan don haka akwai inda sai ka ƙara akwai inda sai ka rage yanzu nan kun ga ƙari ne zo almarwi ya kamata ya zama amma sai zama ne sai zama almarwazi ina fata an gane rayu kuma ga rayu rayu sai kuma ka ji mutumin rayu ya ce arrazi arrazi mutumin rayu kenan ina fata an gane عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عائشة إتدى أبلاد أو أمر سكتي النبي ياتي إن بلالا يؤذن بليل بلال ينا كيرا صلاني دا سورا داري fakulu don haka in kun ji kiran sallar bilal sai ku ci gaba da cin abinci washrabu sai ku ci gaba da shan abin sha hatta yu'azzina ibn ummi maktumin har sai ibn ummi maktumin ya ainihin kira sallah waɗannan hadisai duk baki ɗaya suna tabbatar mana da cewa ana kiran sallah ne ainihin wato na farko a lokacin da alfijir bai fito ba kiran sallah na biyu kuma a lokacin ainihin alfijir ya fito Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kamar yadda muka faɗi a makonnin da suka gabata muka ce insha Allahu ta'ala za mu ɗauki tsarin amsa tambayoyi ranakun lahadi don haka duk tambayoyin sai a rinka tarawa sai jama'a su yi haƙuri abubuwan ne yakan yi mana yawa jama'a tambayoyin an daɗe ana aiko da su ba ma ansawa don haka abin da ya sauƙaƙa duk ranar lahadi za a rinka amsawa insha Allahu ta'ala wasu tambayoyi ne wani ya aiko yana tambaya cewa bararren bawa me yake nufi da bararren bawa abin da ake nufi da bararren bawa shine bawan da aka yanta wanda aka yanta sannan kuma ya ce sai dimaje dimaje ma shi din ne sai dai fulatanci ne wannan kalma a bakin malam abubakar goma muka koye ta dimaje shine bawan da aka yanta wannan ya ce akwai littafin da za a taimaka mishi da ya samu bayanai dangane da hukuncin yin sallah akan abin hawa wanda aka yi bayani akai na'am daga ciki akwai littafin aslu sifatu sala ba sifatu salati da kake da ita ba aslu sifatu sala mujalladi uku ce albani ya ta daddadewa a lokacin ya ce ya yi ta cikin talauci ba shi da kuɗin da zai iya bayarwa a buga ta guda uku gaba ɗaya shine sai biya rairaye ta sai aka buga wadda kowa ya fi sani to bayan ya rasu ɗaliban shi suka samu kuɗi shine sai suka sa aka buga aslu sifatu sala din to a cikin wannan mujalladi ukun a daidai wurin yayi cikakken bayani dangane da wannan sai kuma cikin littafin fiqh sunna sai kuma talhis na sifatu salatin anan ma akwai bayani akan haka na'am malam ka karanta wasu tambayoyin ne na'am
wanda ya ce an kona abinci cikin lokuma na'am ba ga kiran sallah wanda bilal bayan ya gama kiran sallah mm.
aka ce da koma ya ce ala innan abdana ayi kuma sabir ya hasan hadisi ayi malam da Allah ta kara mana bayani na'am to wani yana tambaya dangane da kiran sallah da aka ce Umar yayi mafarki kun san mun faɗa ko yace wani Umar din ne shine Umar dan Khattabi baban Abdullahi dan Umar wannan kuma da yake cewa wannan hadisin na cewa Bilal ya koma ya ce ala innal abda nama wannan hadisin ya zo ne don ya fassara waɗannan hadisan da muka gama karantawa shine Bilal yana kiran sallah ne kafin alfijir ya fito ko to sai bacci ya kwashe Bilal da bacci ya kwashe Bilal sai da alfijir ya fito shi kuma bai duba ba kawai sai je sai ya kira sallah kun ga me mutane ba su dauka har yanzu akwai lokacin sahur ko sai annabi ya ce mishi ya hau ya ce ala innal abda nama ala innal abda nama jama'a bawan bacci ne yayi fa bacci ya kwashe bawan don haka ma'ana ya janye kiran sallan dazu kenan Eh, shi ne bacci ya kwashe shi bila babban bawa ne wancan sallar da aka yi mace kama daya Eh.
wasan fari babu ce sallar eh ba za a ce ta ɓaci ba su fatoyi na malaman fiqh gaba ɗaya ai ba malamin da ya taɓa cewa sharri ne ko bid'a ce sai dai abin da ake cewa yayin da aka gano malamin fiqh yayi fatawa kaza ba daidai bane ba za a ci gaba da bi ba amma kuma ba za a ce wanda ya bi sallar shi ta ɓaci ba ma'ana qad qamati sala kwaya ɗaya in mutum yayi a sallah sallar shi ta ɓaci sallah ba ta ɓaci ba inna ma dai asalin hadisin ne muka bayyana maka cewa ba ingantacce bane amma mutumin da ya fa a yau da a ce mutum zai zo ya sallah ba tare da ikama ba ai akwai malaman da suka ce ba za a ce sallar shi ta ɓaci ba gaba ɗaya ma ikama bai yi ta ba tunda ba ta da alaka da ba ta daga cikin shurutu sala ba inda kake karanta ba ga an sa sharɗan wajabci ko sharaɗin inganci ikama ikama matsayin mustahabbi ce take ga sallah na'am har kuma rantsuwa na kafara eh ana rama shi a jere ne ko koya azumin rantsuwa na kafara ba lallai ya zama ainihin a ajere ba za ka iya yin shi a rarraba za ka iya yin shi a jere insha Allah ta'ala wanda yake ina hukuncin mutumin da bai musulunta ba sai bayan shekara arba'in ko tamanin na'am cin shi ko yayi insha Allah mutum ne bai musulunta ba sai bayan da ya shekara 60 ko 70 musuluncin shi yayi insha Allah ta'ala musuluncin shi yayi muna da hadisi sahihi cikin sahihul bukhari an kawo baban abubakar siddiq sai da aka ɗauko shi ma aka aka kawo shi saboda manyanta ya wuce shekara 60 din a lokacin koma 70 din aka kawo shi kan shi yayi fari sol har manzo Allah yake aje a shafa mishi lalle akan ko a shafa mishi za'afaran ma'ana farin yayi yawa aka musuluntar da shi a lokacin abu kuhafa baban abubakar sai lokacin ya musulunta na haka matukar ya musulunta ya kyautata musuluncin shi bayan ya manyanta babu komai insha Allah ta'ala na'am ya halatta idan alƙali zai rantsar da mutum na'am shiga masallacin juma'a a bashi alƙur'ani ya rungume to a bisa babin halacci babi na alkalanci yana da ƙarin hukunce-hukunce akan babi na malanta ko na wa'azi tambaya ce ake ya halatta alkali ya shigar da mutum masallaci masallacin ma na juma'a a ɗauko alkur'ani mai wa ƙur'anin ma akan faifai duk waɗannan abubuwan asali ba sharaɗi ba ne game da rantsuwa dukkan musulmi ya buɗe baki ya ce na rantse da Allah ban san ka ba ko na rantse da Allah na yi kaza ya isa amma da ya zama an samu karancin tsoron Allah ne shine su alƙalai da yake malamai ne amma masu hikima kuma suka fahimci jahili in ya ga sintini man ƙur'anin nan eh sannan aka ce ya alwala da yau alwalan ya shigo masallacin sai ga duk mutane na darewa ba ma sa son su taba shi ko ya taba su to wani da an je sai ya ce kai ranka ya dade gaskiya ni ne ba zan rantsa ba a yi mini ahuwa hikima ce alkalai suke yi kawai jama'a na taba gaya muku mun taɓa wani bako da dadewa daga birnin Kebbi yanzu yana bacci kawai sai yara suka je suka sace mishi agogo ko wani abu haka kunya ta kama mu muka rasa yadda za mu yi sai muka lura yaran da suka shiga suka fita sai muka je aka tattaro su nake musu kowa ya je ya alwala suka je suka yi wa alwala sai na zo sai na rinka loda musu da tattafai a kasa in ce miƙe sai miƙe sai in ɗora wannan sai in sake ɗorawa sai in ɗora mutum kamar guda goma sai in ɗauko wani ɗan matsali haka sai in ce to in fa ba kai bane in na ɗora wannan matsalin in to duk wanda ya san ba shi bane sai ya dake har a ɗora in ce to shikenan je ka da aka zo ni da ya gaba a kora dan mutumin nan sai ce ni na yana ne cin dauka nace ku sanin ba abin ne shi ne kawai barabara ce kawai ake amma asali ba haka bane zamanin salaf da suka san darajar qur'ani qur'ani ko an kawo ko ba a kawo ba shikenan amma yanzu zaka ga Allah an tantance wani tintinin qur'ani na da